Adamu Muhammad Idris sai kuma alarama Adam Muhammad a nan garin Itas alarama Adam Muhammad Itas kada kusa kana tare da Malam Talatu Baba Jibal Talatu Baba Jibal daga karamar hukumar ta Amaliya daga can kun ji ga nisan da suka yi domin wannan wa'azi ana saka wa alkhairi Allah biya lada Talatu Baba Jibal daga karamar hukumar ta Amaliya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يكفره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل وشرفه بالإيمان وميزه بالعقل واللسان عن سائر الحيوان نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عبدا أمانة وبلغ الرسالة ونسها للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء على طريقة الواضحة الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على هذا النبي الأمي الكريم bayan haka yan uwa ina mana gaisuwar islama a daidai wannan yammaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan gaisuwar islama ina mai kara jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi cikin ganin damansa da kaddarawarsa da ya kaddare haɗa fuskokinmu a cikin wannan babban gari mai girma garin itas headquarter itas ga ɗau local government ba don komai ba sai don gabatar da wa'azi na jiha wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna a mataki na jihar Bauchi ta shirya wannan wa'azi a cikin wannan gari karkashin jagorancin profesa Zubair Abubakar Madaki da shugaban majalisar malamai a Sheikh Malam Suleiman Yusuf Bashir da sauran wato masu dafa musu daga jiha har zuwa wannan gari da suka karbi ba'i muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mana da su a mizani baki ɗaya. Na zo na samu malami na Sheikh Malam Tijjani Adam yana karantar da mu darasi wanda yake mai muhimmanci. Kamar yadda Malam Muhammad Bello MC yake gabatarwa cewa ya ba mu magani da kuma ko ya ba mu ciwo da magani. wanda ya ga dama ya sha wannan magani wanda ya ga dama kuma ya zauna da ciwonsa malam Allah ya saka da alkhairi ba tare da bata lokaci ba kasancewar lokacin ba yawa ƴan uwa musulmi ina so in yi amfani da wannan dama wajen kara kira ga ƴan uwa ahlus sunna game da abin da ya shafi wato baiwa da rahama da lutsufi da Allah madaukakin sarki yayi ma wannan tafiya na wannan kungiya yanda Allah madaukakin sarki yake ba ta nasarori a bangarori daban-daban a fadin tarayyar Najeriya da Afirka har ma da duniya baki daya muna jaddada godiya wa Allah wannan yake gwada maka cewa duk wani tafiya ta gaskiya tafiya da take kama da na annabawa da manzanni to dama da kaɗan kaɗan take farawa ta yi ta buɗuwa ta yi ta faɗi ta yi ta faɗi har ta wuce duk wani tunanin mai tunani kuma wanda suke ganin cewa za su iya musuke ta za su iya taka mata birki saboda mulkinsu ko saboda dukiyarsu ko saboda wata ƙarfi da suke da shi ko wani tunani har Allah madaukakin sarki ya je ya sa al'amari ya wuce tunaninsu kamar yadda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo tana jaririya Allah madaukakin sarki ya dafa masa ya ringa bunkasa ta har ta kai matakin da ta kai kafin ya bar duniya a lokacin khalifofi suka karba suka ci gaba da yada ta da kaiwa inda da bata kai ba aka zo tabi'ai atba'u tabi'in ila yaumina haza don haka wannan kungiya mai albarka ta ɗauki wannan aiki ita ma na isar da sakon ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa tabarau na wato hasken sunna ko haske na magabata bisa fahimtar magabata Allah madaukakin sarki ya ba mu labari alaramma ubangiji ta'ala yayi magana akan abubuwa guda uku na matsaloli abin tausayi da takaici sannan a ayan kuma har yanzu ya sake yin magana akan wasu abubuwa guda uku na nasarori da Allah madaukakin sarki ya ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa ko zaka yi tuna mana cikin suratul anfal idan ban manta ba ubangiji yace waskuru iz antum qalilun واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بنصره فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون جيد وبنجي تعالى يتي واذكروا ku tuna ubangiji ta'ala wato tuntuntuni yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran sahabbansa da suke raye da shi a wancan lokaci wanda idan zamu sa suna mu wannan darasin namu shine waiwaye a don tafiya Allah madaukakin sarki yace ku tuna iz antum kalilun yayin da kuke yan kadan ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake garin makka tare da shi da wanda suka yi imani da shi adadi ne ‘yan kaɗan, musamman in muka yi waiwaye muka duba tarihi lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo da wannan dawa an ringa samun matsin lamba da kiyayya da kin jini da sana da kafurai suka ringa masa a garin maka wanda aka kai matakin da tun lokacin wanda suka musulunta ma daga sayida khadija matarsa sai sayyidina abubakar sai sayyidina aliyu sai kuma wato zai dubi harisa sai wasu kaɗan daga cikin safai wanda da aka kai wannan matsin lamba ta kai matsin lamba yadda ake wahalar da wasu ake azabtar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu umarni da yin hijira su tafi kasan habasha saboda lokacin akwai wani sarki adali da ake ce masa najashi za su je su dan samu sassauci da sauki a can a lokacin wanda suka yi wannan tafiya ba su wuce mutum 24 ba maza da suka yi imani a lokacin mutum 13 ne mata mutum 11 kaga kwata-kwata wanda suka yi imani a lokacin ba su kai mutum 20 da wani abu ba suka tafi garin Habasha a wancan lokaci kaga zai iya gaskata mana wannan aya cewa Allah ya ce ku tuna lokacin da kuke yan kadan a garin Makka wanda ba ku wuce mutum 10 zuwa 20 da wani abu ba Allah madaukakin sarki yace mustad'afuna fil ardi kuna raunana a ban kasa rauni ta bangaren tattalin arziki rauni ta bangaren ilimi rauni ta bangaren fada'aji rauni ta bangaren hukuma ba ku da wannan karfi ta ko'ina Allah madaukakin sarki yace kuna raunana a ban kasa mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatahattafakum an-nas kuna tsoron kar mutane su muku kwaf daya su je su musuke ku su muku yankan kajin biki saboda karancin ku saboda raunin ku Allah madaukakin sarki yace ana cikin haka fa'awa kun sai Allah ya hada ku a wuri guda wannan da yana can wance yana can wance yana can sai Allah ya hada ku a garin Madina a wuri guda wato da annabi ya hijira kenan daga Makka ya dawo garin Madina sai ya zamo da mu'minan da suke garin Madina da muminan da suke garin Makka da wanda dama suke wani wuri ba nan ba suka zo suka haɗu da Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi shine fa'awa kun mana fa jama'akum Allah ya hada su a wuri guda sannan hada sun nan da Allah madaukakin sarki yayi sai ya zama kowa da irin bai wanda yake da shi kowa da irin experience da yake da shi kowa da irin karfin hali da jaruntaka da yake da shi a dalilin wannan haduwa nasu Allah madaukakin sarki sai ya ba su nasarori Allah ya ce wa'ayi bi nasri sai Allah ya karfafe ku da nasararsa daga cikin nasarar da Allah madaukakin sarki ya ba masahabbai a lokacin shine wato yakin badar yakin badar da aka yi kwata-kwata musulmai 313 suka tinkari kafirai kusan mutum dubu da izinin Allah mai da basu da yawa suka fatattaki suka fatattaki mutum dubu aka kashe mutum 70 aka kama mutum 70 a fursunoni yaki wanda musulmai iya wanda aka kashe su a lokacin ba su wuce guda 14 ba shine Allah yake gaya mana cewa ubangiji ta'ala yake gaya mana walakan nasarakumullahu ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة hmm.
فاتقوا الله لعلكم تشكرون jayyid ubangiji ta'ala yace walakad nasarakumullahu bi badarin hakika Allah ya taimake ku Allah ya ba ku agaji da taimako a yakin badar iz antum azi- wa antum azilla lokacin kuna makaskanta ma'ana kuna da rauni wajen karanci ba ku da yawa mutum 313 suka tinkari mutum dubu guda ko kusan mutum dubu wanda kowane mutum ɗaya yana tinkarar kusan mutum hudu a gabansa amma Allah madaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmi a wancan lokaci sai Allah ya ce to ku kara jin tsoron Allah ku kara kyautata alakan ku da Allah ku kara matsayiwa ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki lallai in kuka gode ma Allah to dama kaida ne na Allah Allah zai dada kara muku nasara akan nasara shine wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya taimake ku da nasararsa daga nan inda da musulmai ba su zuwa wa'azi daga yakin badar da aka fatattaki kafirai aka musu fata-fata wanda daga cikin wayan da aka kashe akwai abu jahal suna cikin wanda suke masin lamba ma annabi da wanda suka yi imani a wancan lokaci don haka ubangiji ta'ala ya ba su cikakken nasara wanda ya zama anguwannin da da ba a zuwa wa'azi aka kama zuwa garuruwan da da ba a zuwa wa'azi aka kama zuwa inda da musulmai ba su bayyana suka ci gaba da bayyana har aka kai matakin da aka kai aka zo aka yi fatuhu maka aka ci garin maka wannan duka nasara ne daga cikin nasarorin da Allah madaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmi a wancan lokaci wa ayyadakum bi nasrihi ubangiji ta'ala yace wa razaqakum min at-tayyibat sannan dadin dadawa akan wancan nasara Allah ya azurta ku daga wasu dadadan abubuwa malaman tafsiri har yanzu suka ce ma'ana a yakin badar din Allah madaukakin sarki ya azurta musulmai da ganima na halal wanda da ba su da arziki suka waye gari sun zama masu arziki masu dukiya saboda ganiman da suka samu a wancan lokaci wanda ba su da yanda za su yi suka samu yanda za su yi saboda wannan ganima da suka samu shine warazakakum min at-tayyibat Allah madaukakin sarki yace ya muku wannan ne la'allakum tashkurun lalle tabbas za ku gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima malamai suka ce ayan ta yi magana akan matsaloli guda uku sannan ta zo ta yi magana akan nasarori guda nawa guda uku na farko da Allah yace waskuru is antum kalilun kaga karanci matsala ne mustad'afuna fil ardi kuna raunana a ban kasa kaga rauni matsala ne takhafuna ayyata hasabakum an-nas kuna tsoron kar a musuke ku a maku yankan kadin biki kaga wannan tsoron matsala ne sai Allah madaukakin sarki ya kawo nasarori guda uku a aya yace wa ayyadakum min nasri ya taimaki eh fa'awakum Allah ya tattara ku wanda da kansu a rarrabe yake Allah ya hada su a wuri guda wa ayyadakum bi nasrihi sannan ya taimake ku da nasararsa wa razaqakum min at-tayyibat sannan ya azurta ku daga dadada wanda dama suke fama da talauci da kakanika da yanda za su yi Allah madaukakin sarki ya ba su yanda za su yi azurta su Allah ya ce yayi haka ne la'allakum tashkurun ya ku halin sunnan Najeriya ya ku halin sunnan jihar Bauchi na karamar hukumar itas ga ɗau da ahalus sunna afirka mu duba wannan aya yanda Allah madaukakin sarki yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa malamai suka ce khitabul linnabi khitabul liummati idan ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam to ana magana da dukkan al'ummansa ne babu wani mutum guda da ya fita daga bayan fagen wannan magana Allah madaukakin sarki yana magana da mu ne idan muka dauka mu yi misali da wannan kungiya ta sunna ta jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna Allah madaukakin sarki yace ku tuna lokacin da kuke yan kalilan kuke yan kadan a fadin tarayyar Najeriya a garuruwanku a anguwanninku a jihohinku a kananan hukumomin a inda kuke da masuguni kuke zaune ku tuna lokacin da kuke yan kadan baku da yawa sai su wani da wani lokacin sallah ma a kofar gidan wasu kuke yi ko a garejin mota ko a samu wani ɗan buka ko rumfan kara ana yi saboda ba halin da ma za a samu wurin da za a yi za a yi ibada wa'azi lokacin ahlus sunna ba su yi su yi wa'azi su zo irin wannan kofar gidan su yi wa'azi ba sai dai a ba su bayan gari sannan a hakan ana haɗawa da jifa da cin mutunci da cin zarafi duka a baya irin wayannan sun ringa faruwa me yake faruwa da ahlus sunna wancan lokacin saboda kuna yan kadan is antum kalilun kuna yan kadan inji Allah madaukakin sarki mustadafuna fil ardi kuna rauna na aban kasa lokacin zaka iya zuwa gari ka samu ahlus sunna mutum 50 ba mai dubu 50 a cikin su ka samu ahlus sunna mutum 100 ba mai dubu 100 a cikin su dan haka wani abin da zai tashi na dukiya yanzu zai iya cin mutuncin su ya ci masu tuwo a ƙwarya saboda rashi da suke da shi saboda rashi ma wasu na misaltawa sai haba wato bayan riganka duka faci kamar ɗan izala wato an ɗauka idan mutum ya shiga izala ma to talauci ne za ta masa sallama ta zo ta rungume shi su ringa bugawa a ringa fafatawa tsakanin shi da talauci saboda me saboda ya shiga izala don haka duk wani matsala tana iya samun sa a dalilin wannan wannan shiga izala da ya ko fahimtar sunna da ya Allah madaukakin sarki yace ku tuna lokacin da kuke yan kadan musamman a cikin wannan ƙasa mustadafuna fil ardi kuna rauna na aban ƙasa rauni ta bangaren tattalin arziki rauni ta bangaren yawa rauni ta bangaren ilimi rauni ta bangaren jagoranci da shugabanci rauni ta bangaren karfin fada a jiba ku da shi takhafuna ayyata hatabakum an-nas kuna tsoron kar mutane su kama ku su musuke haka ya faru da wasu da yawa ga iyayenmu suna zaune da manya-manyan malamanmu akwai wanda an kama su an daddaure su akan wannan da'awa akwai wanda an kama auren su aka raba aka kwace auren da karfin tsiya aka raba su da matayensu da sharri da yarfe daban-daban da aka yi ta faɗa aka ringa ce wani ɗan izala ya zo ya ce ya sayi nono ya ba ma mamansa ya ce gashi ya biya ta nonon a wani jiha aka yi ba a sani ba a wace karamar hukuma a wani gari a wani anguwa har yanzu ba a san inda aka yi ba a ce an samu gawan wani ɗan izala da aka binne shi aka tone aka samu mushen jaki ne ba mutum ba ne saboda me saboda ya yi izala shi ne laifinsa duka irin wannan ya rufe da kasafi aka ringa yi ta kafo na an yi ta hasafa kuma nas akwai garin da na tafi muka je muke karatu ta can wajen jihar filato suke cewa wallahi lokacin da ake wannan da'awan wani mai kuɗi ɗan bidiya da ya sha bidiya ta masa katutu ya ce kai wai ana ta maganar yan izala yan izala a kirga masa yan izalan da suke garin gaba ɗaya da suke gidan haya zai biya kuɗin hayan gidajen a kore su gidan ta shekara ba kowa su san yadda za su yi domin ai matalauta ne wanda ba su da yadda za su don haka ba karimin cin zarafi aka ringa yi ba a baya Allah maɗaukacin sarki ya ce ana cikin haka fa'awakun Allah ya tara kore guda tarawan nan da Allah maɗaukacin sarki ya yi jihohin Najeriya idan aka ce za a yi wa'azin kasa ya kace ganin ambaliyar jama'a duka ahlus sunna ne ga bangaren agaji ga bangaren malamai ga bangaren farin kaya ga bangaren mata ga bangaren matasa ga bangaren dattawa ta ko ina Allah madaukakin sarki ya tattara kuri guda wa ayyadakum bi nasrihi sannan ubangiji ta'ala ya taimake ku da nasarorin sa ahlus sunna Allah ya taimake mu da nasaransa ko bai taimake mu ba Allah ya taimake mu Allah mun gode maka daga cikin nasarorin da Allah madaukakin sarki ya taimake mu da shi da muna da rauni na abin da ya shafi ilimi a Najeriya da gaba daya fadin tarayyar Najeriya idan nace Afirka ma ban yi karya ba Sheikh Malam Mahmud Gumi ake jin sa a gidan rediyon Kaduna ahlus sunna je suna taruwa suna jin karatun sa shi kadai tilo amma yanzu fa ahlus sunna da wanda suke ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba an yi ittifaki idan kana son ka ji karatun da zaka karu a addininka da rayuwanka ka ji karatun wa ka ji na ahlus sunna amma in kana neman kwamatala da katamboli da shiririta da shirme to ka saurari na wanda suke da wannan wannan nasara ce daga Allah a lokacin a baya wanda suke wannan karatun suke wannan da'awan yawancin su grade 2 ne amma yanzu daga cikin nasarorin da Allah ya yi ma'alu sunna a kasan nan masu digiri masu masters masu PhD professors duka suna nan a wannan kungiya ko ba sa nan wannan nasara ce daga Allah ko ba nasara ba wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya taimake ku da nasarorin sa nawa ne wanda da a baya an yi fama da talauci da kakani kayi da yanda da yaya za a yi amma yanzu Allah madaukakin sarki ya taimaki ahlus sunna ta wannan bangare an samu tattalin arziki wanda suke gidajen haya nawa ne yanzu sun mallaki gidajen su wanda da ba su da ababan hawa nawa ne sun mallaki ababan hawa wanda da ma ba su da matan ba su da yaya yanzu sun mallaki iyalai wannan arziki ne daga Allah madaukakin sarki kuma nasara ce daga Allah wa'ayyadakum bi nasri da ba ku da ko kansila a kasar nan Allah madaukakin sarki cikin rahamansa da jin kansa yanzu kansaloli nawa ne ahlus sunna ciyamomi nawa ne ahlus sunna ƴan majalisun jiha nawa ne ahlus sunna ƴan majalisun tarayya nawa ne ahlus sunna sanatoci nawa ne ahlus sunna gwamnoni nawa ne ahlus sunna ministoci nawa ne ahlus sunna wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya taimake ku da nasara wannan nasara ce daga Allah madaukakin sarki da a baya iyayenmu da kakanninmu idan za su yi wa'azi jami'an tsaro ake turawa su je su hana su a ce ba za su yi ba yanzu wani bangare ne na jami'an tsaro wanda ba wakilan ahlus sunna a cikin su bila adadin wanda ba za a kirga wannan nasara ce ko ba nasara ba sarakuna da ko mai anguwa da wuya ka samu ahlus sunna kai shiga izala a ce to fa kai bye bye da sarauta in baka fita ba amma yanzu da masu anguwanni da littattafai da dagatai da jajaye da farare da wane ne an samu ahlus sunna ko ba samu ba wannan nasara ce daga Allah madaukakin sarki wa ayyadakum bi nasrihi ubangiji ta'ala ya taimake ku da nasarorinsa sannan ta bangaren ilimi da muka faɗa ilimin nan kuma ta kowane bangare ilimin zamani da ilimin addini duka Allah madaukakin sarki ya fifita wannan ya taimaki wannan tafiya na ahlus sunna ciki wa ayyadakum bi nasrihi Allah ya taimake ku da nasarorinsa ubangiji ta'ala yace warzakakum minat tayyibat sannan Allah madaukakin sarki ya azurta ku daga dadadan abubuwa abubuwa masu dadi kayan more rayuwa kayan masarufi wanda za ya fi karfin ku kuna hangenta yanzu ta zo kusa da ku kuma ta shiga hannunku wannan gida ma ne na Allah madaukakin sarki da ya muku wannan Allah madaukakin sarki yace yayi haka ne la'allakum tashkurun tabbas za ku gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya muku wanda inda za a zauna ana kidaya su wata kila har magariba yayi har isha yayi har gari ya waye ba za a yi kidaya su ba saboda yawan da suke da shi dan haka ya ku yan wahalu sunna muna kira zuwa gare mu wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana kar mu yi wasa da ita mu tashi mu zage dantse wajen abin da ya shafi neman ilimi wannan da'awa ba ta yiwuwa sai da ilimi malam bahaushe ya ce da'awa sai da dawa in an shiga dawa babu dawa sai a kama a dawa kuma ba za a dawo ba abinda ake nufi da dawon da'awan shine ne ilimi dole ne mu tashi mu nema ilimi saboda mu samu mu ga mun isar da wannan sako na Allah madaukakin sarki kamar yadda ubangiji ta'ala yayi umarni kuma kamar yadda manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni cewa isar da wannan sako ya ku ahlus sunna daga cikin takeici da matsaloli da muke ciki irin nasarorin da gashi nan muka samu amma yanzu sai ka samu ahlus sunna da ahlus sunna tsakanin su ba jituwa ahlus sunna da ahlus sunna wannan yana jin haushin wannan wannan yana jin haushin wannan mun yi amfani da wannan ni'ima ba mu yi amfani da ita ba kuma jin haushin nan sai ka samu akan abin da aka samu na more rayuwa na ni'iman duniya ko na mulki ko na kuɗi ko wata dama daga cikin damammakin da Allah madaukakin sarki yake bayarwa kai hakuri dan uwanka ya samu ahlus sunna kai gode ka ji dadi wannan wani babban nasara ne ko da ka mori abin ko baka mora ba insha Allah musulunci idan ta mora kaman ka mora ne idan wannan tafiya ta mora kaman ka mora ne sai ayi fatan alkhairi insha Allah watan wata rana Allah zai kawo lokacin da kai ma zaka mora ya zama ka amfana amma gaba da kiki juna da za mu sa a tsakaninmu a irin wannan lallai ba mu yi amfani da wannan ba mu yi amfani da wato ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana kuma yake tunatar da mu ba Allah madaukakin sarki ya gaya mana a wata aya da yace wazkuru iz antum qalilun fakasarakum ko ku tuna lokacin da kuke yan kadan Allah madaukakin sarki ya yawaita ku ya yawaita ku yawa wanda yake na mamaki kamar yadda yanzu muke gani na kamar yadda yanzu muke gani Allah madaukakin sarki ya yawaita mu kuma ya sanya albarka ma wannan tafiya to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara sanya albarka ma wannan tafiya jagororin mu ubangiji ta'ala ya kara musu taimako ya kara musu agaji ya dafa musu karyabar su da iyawansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu baki daya abinda na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya ba mu lada kurakuran da muka yi ubangiji ta'ala ya yafe mana su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
yawa musulmi an saurari malam talata ba domin mu ringa yi muna waiwaye muna tuna dama